أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 21 وتر جمادى أولى يوم أن الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا دليل هدود أربعين بقر وأن يداتي دا sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu ashirin da biyar muna ci gaba da karatu a cikin littafin al'usulun talata littafin da yake bayanin ƙa'idodi guda uku waɗanda saninsu yana da mahimmanci cikin rayuwar musulmi wajibi ne mutum ya san su kuma wajibi ne mutum ya aiki da su malam ya ce a tsarika matsala ta uku daga cikin matsaloli wanda ya zama wajibi mutum ya sani ko daga cikin asalin da ya zama wajibi mutum ya sani mana yana daga cikin wato mahimman abubuwan da suke wajibi a cikin rayuwa musulmi da musulma su sani shine anna man ata'ar rasula duk wanda yayi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa wahhada Allah kuma ya kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta la yajuzu lahu bi halitta bagari shi muwalatu jibinta runguma soyayya ga man haddan rama wanda ya saba wa Allah wa rasulahu wanda ya saba wa manzon Allah ma'ana duk wanda ya kauce ma Allah duk wanda ya kauce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halitta ga mutumin da yake bin manzo ba ga mutumin da yake kadaita Allah da bauta ya so wannan mutumin walau kana ko da wannan mutumin ya zamanto aqraba qaribin mafi kusancin makusanci gare shi ko da ya zama kudda kudda shi da shi ana dai duk wanda yake bin Allah da manzon shi yake kadaita Allah da bauta ya zama wajibi gare shi ya yi adawa da kiyayya ga wanda ya saba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi shi don Allah subhanahu wa ta'ala ya litta ba gare shi ya goyi bayan wannan mutunan ba ko ya bambanci shi ko ya rungume shi ko ya nuna mai soyayya ba muna gane wa ku ma'ana duk musulmi ya kamata ya rungumi musulmi don mumini ya rungumi mumini musulmi ya so musulmi ya kaunaci musulmi mumini ba haka nan ba musulunci bai yarda ba ka so wani wanda ba ba addinin ku ba soyayya ba a da kowa ba a soyayya da kowa sai wanda yake son Allah sai wanda yake son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai wanda yake bin Allah sai wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana yana daga cikin abinda musulunci ya karantar da mu ka'ida ta alwala wal bara'u soyayya da kiyayya soyayya ga masu imani kiyayya ga kafirai kuna ganewa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya wajabta mu malam yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine fadan Allah subhanahu wataala la tajidu qauman ba za ka taba samun wasu mutane ba waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah yu'minuna billahi sun ba da gaskiya ga Allah sun yarda da Allah shi ne mahalicinsu sun yarda da Allah shi ne abin bauta musu sun yarda da Allah subhanahu wataala shi ne mai badawa shi ne mai hana shi ne mai layawa shi ne mai kashewa shi ne wanda ya zama wajibi a kaɗaita shi da bauta ba a bauta ma kowa su shi sun yadda da Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya cikin komai na shi wani yau mai kuma sun yi imani da ranar lahira ba za ka taɓa samun mutane da suka yi imani da Allah da ranar lahira ranar ƙarshe ranar da Allah zai tara kowa da kowa zai tara mutanen farko da mutane halittu gaba daya duka Allah zai tara su ba don komai Allah zai tara su sai da mi sai da Allah ya masu hisabi ya masu sakayya domin Allah ya tanadi wuta wannan rana ya tanadi aljanna to duk wanda yi imani da cewa akwai ranar ƙarshe ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala akwai ranar kin dillanci to ba za ka taba samun mutanen da suka haɗa waɗannan abubuwa ba na imani yiwa duna ka same su suna ƙamna suna soyayya ga man haddallaha wa rasulahu ga wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba mu'amala ba ka ba nan kai mu'amala da wanda ba musulmi ba amma ka zanki nuna mai soyayya da kauna irin yadda kake nuna wa musulmi wannan bai halitta ma mu'amala da kyautatawa duka ana musu wanda ba musulmi ba ka yi mu'amala da shi ta sai da saidawa ka ba shi gidan haya ka ba shi shagon haya da sauransu wannan duba yana nuna kauna ba matsayin shi na dan adam sai ka mai wannan yana buƙatar taimako taimaka mashi ba ya da hali yana neman gudunmuwa ba shi amma ba zan ƙi shi garanka kana son shi kana kalle shi kana goyon baya da abin da yake a kan shi a wannan musulunci bai yarda da amma mu'amala ta rayuwar duniya wanda addini bai shiga cikin ta ba to ya halitta kai tsakaninka da wanda ba musulmi ba muna ganewa ku duk wanda ya saba ma Allah duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta mai imani ya nuna mai kauna ba ya nuna mai soyayya ba domin soyayya ana yin ta ne tsakanin mumini da mumini amma taimako wannan ana taimaka ma kowa kowa ma ana taimaka ma ma dabba ballantana dan adam wanda Allah ya karrama shi yadda yana kafiri Allah ta'ala ya ba shi wani girma na musamman Allah ta'ala ya ce walau kanu aba'a ko da su waɗanda suke saba ma Allah da manzon shi sun zamanto uwayensu ne maza waɗanda suka yi su mana da za ka kaddara cewa kai musulmi ne amma mahaifinka kafiri ne to bai halitta ka nuna ma mahaifinka soyayya amma kuma Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka kyautata musu a duniya da abu mai kyawu ɗaukar ɗawainiyarsu ciyar da su tubatar da su bukatunsu faranta masa rai a cikin rayuwarsu ta duniya na duk sai ka masu ma da abin da ya shayi addini ba ruwan kare su ko da sun zama towayensu ba ba za su kaunace su ba ba za su nuna masu soyayya ba amma za su nuna masu girman haihuwa su suka haife su kuna gane wa aw abna'ahum ko da kuma sun zamanto 'ya'yansu ko da kai kana musulmi ɗanka sai ya bauɗe ya zama armi to shi kenan ba ka nuna mai ƙauna ba ka nuna mai soya amma ɗanka ne ba kore shi za ka yi daga gidanka ba cewa za ka yi ka hidda shi zakka ba shirya ta Allah ne Allah ne bai shirya da shi ba za ka ci gaba da wama da shi ɗan lokacin da zai samu ya zanna da gindin abin nan ya zama mai cin gashin kanshi ba ruwan shi da bukatar ka taimaka mai ko amma za ka ci gaba da kulawa da shi karatun shi da sauransu har Allah subhanahu wata'ala ya kawo shiriya ko kuma Allah ya raba amma dai ba za ka nuna mai kauna irin da sauran diya ba muna gane wa kauna da soyayya wannan ba a mada mashi to ko da sun zamanto ɗiyansu ne to ba za su nuna musu kauna ba aw ikhwanahum ko da sun zamanto ‘yan uwansu ne. Yana gane wa ku? ‘Yan uwa waɗanda ake uwa ne uba ne, ko da ɗan uwanka ne uwa ne uba ne kuke da shi. Ba ce aka yi kakkara yi tare da shi ba, soyayya da ƙamna da ba da tsakanin da shi. ko kuma uban ku ɗaya da shi ko uwa ɗaya da shi ana dai ɗan uwa wanda yake ɗan uwa ne na kusa to ko da ya kasance yana kin Allah da manzon shi to kai ba ruwanka da shi tsakaninka da shi mu'amala ta rayuwar duniya kawai awa shiratan ko kuma ko da sun zamanto danginsu dangi wa an da ashirata kalakarbi dangi kenan na kusa waɗanda yan uwan uwa ko yan uwan uba ko abin nan abin nan fanun waɗanda suna nesa da kai ko kuma kabilan matukar dai su ba musulmi ba ne ko babu soyayya babu kauna tsakanin waɗannan su ne mutanen da suka yi kusa da mutum Allah subhanahu wata'ala ya ce kanka nuna musu kamna matukar dai su suna kin Allah suna kin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yasa wata aya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ya kwana da suka yi imani kada ku rike uwayen da ƴan uwanku masoya in dai sun zaɓi kafirci a kan imani ومن يتولى منكم فاولئك هم الظالمون Allah ta'ala ya ce duk wanda ya jibince su ya nuna masa kauna da soyayya to waɗannan da suka nuna masa kauna da soyayya su ne azzalimai in kana neman azzalimi shi ne wanda yake nuna ma makiyin Allah soyayya da kauna wannan mutane da suke kusa da kai kenan jinin kai Allah ta'ala ya ce in dai sun zaɓi kafirci akan imani to karabu da su kuma ka Allah ta ya bamu labari game da annabi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqaumi inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Allah ta'ala ce koyi mai kyawu ya kasance gare ku cikin sha'anin annabi Ibrahim lokacin da ya ce ma mutanen shi lokacin da da shi da mutanen shi suka ce ma mutanen su inna bura'u minkum lalle mun yi baran-baran da ku ba mu kaunar ku ba mu san ومما تعبدون من دون الله kuma ba mu san gumakan da kuke bauta mu wanda ba Allah ba kafarna bi sai mun ma kafirce ku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abada kuma tsakanin mu da ku da adawa da kiyayya ta ta bayyana har abada ba za mu so ku ba har abada ba za mu kamunce ku ba hatta tu'minu billahi wahda har sai kun ba da gaskiya ga Allah shi kadai sa'annan za mu kaunace ku mu kusance ku mu so Allah ji la qawla ibrahim li abi sai dai magana annabi ibrahim da bai bishi la astaghfiranna lak lalle sai na roka maka gafara wurin Allah wa ma amliku laka min Allah ba da mallaka maka komai daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga ita ma wannan aya ta nuna mun mutane ne ne da su da dangin su suka yi ni suka yi baran-baran suka ce ba ruwansu da su sai sun ba da gaskiya da Allah su bane wata mutane na nesa kuma Allah ta halace ya yi hallabi na amin la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kan ku rike makiyina kan ku rike makiyanku masoya a ga waɗannan gaba ɗaya ne makiyan Allah gaba ɗaya sauran suna kusa da kai ko suna nesa hukunci ya shafe su amma nan ana maganan waɗanda suke kusa da kai kenan dangi na kusa waɗanda ba su su ne maharin zuwan ka duniya amma Allah subhanahu wata'ala ya hana ni ya hana nuna musu kauna da soyayya kuma Allah ya ce ya yi walladina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ta lace kai waɗanda suka yi imani ku saurara Yahuda da Nasara kar ku rike su masoya domin sashen su masoyan sashe duk wanda ya so su ya kaunace su ya rungume su a cikin ku to lalle yana cikin su Allah ba ya shirye da mutanen da suke azalimai wata aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin ya gwanan da suka bada gaskiya kan ku rike waɗanda suke rike addinin ku wargi da wasa kan ku dauke su masoya daga cikin waɗanda aka ba su littafi gabanin da ma kafirai da ji tsoron Allah inda kun kasance ku masu imani inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un daga duka ayoyin alqur'ani suna bayyana mana ka'idan alwala wal bara'u soyayya dan Allah da kuma kiyayya dan Allah subhanahu wataala duka dan Allah ake ba dan wani ba Allah ya ce ulaika waɗannan kataba fi qulubihimul iman Allah subhanahu wataala ya ainihi tabbatar da imani a cikin zukatansu imani bai tabbata imani ba zai rubuta a cikin zuciyarka ba zaman to ga irin rubutacce sai ka rike irin wannan akida ne sai ka so mutum dan Allah ba dan duniya shi ba kuma sai ka ki mutum dan Allah ba dan baya da duniya ba nan za ka ga soyayyarmu da ƙiyayyarmu tana wargi ba kana son mutum maƙiyan Allah ne amma saboda yana da duniya ga hannun shi to mutum Allah ne za ka kana kana ƙiyayya da mutum halari mutumin kirki ne saboda babu komai ga hannun shi ba ya da komai to shi ne maƙiya Allah yau shi ne wanda ba ya da kodala masu Allah shi ne bai abin duniya a wurin mutane da yawa wani aƙidar banza ce Allah ya fi komi da so mutum dan Allah ke mutum dan Allah ba ba a son mutum saboda abin duniya shi kuma ba a ke mutum saboda ba ya da to masu yin wannan aƙida wanda suke son mutum dan Allah kuma suke kin mutum dan Allah Allah ta'ala ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu na kuma Allah subhanahu wataala ya karfafe su da wani rai daga wurin shi kamar yadda Allah yake ce ma annabi Isa wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafa shi da mi da ran tsarki mun karfafe shi da malaika jibril su ma masu imani Allah ta'ala yana karfafa su da wani rai wanda yake daga wurin Allah subhanahu wataala da wani rayuka gaba ɗaya daga wurin Allah suke amma wannan tashrifi ne girmamawa ce da Allah ta'ala ya dangana rai zuwa gare shi yace minhu daga Allah subhanahu wataala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sannan kuma Allah ta'ala zai shigar da su aljanna aljanna aljanna wadda koramu ke ta gudu karkashin ta ruwa abu kayayyaki ko aljanna kana ga dan aka yi magana sai an yi magana ruwa ba a rayuwa sai da ruwa kwanayi komi sai da ruwa ba abin da za a yi babu ruwa duk wani abu da za a yi sai ruwa ya shigo ake shi domin ba haushe ya ce da ruwan jiki ake jan ruwan rijiya a kaba ba yadda za a ɗan adam a ce ya yi da bai taɓa ruwa ba in bai sha baya ta bai wani abu da su ko ba haka wani ko mi sai da ruwa ke shi so shi za ka ga duk Allah kuma Allah din ya tashi magana aljanna duk da ruwan yake fara alanhar ƙoramu ƙorama ba ruwa bace raka ruwa suna da muhimmanci ruwa babban nema ce yasa Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra wa man ya'tikum bima'in ma'ini ya ku mutane ku gaya mana idan ruwan ku yawa ya gari ya kwafi ya tsari ina za a samu ruwa wa zai zo maku da ruwan da zai rike ta wara da cikin ƙasa banda Allah a fara'aitum al-ma'a allati tashrabu ku bani labarin ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ku ne kuke saukar da ruwan sama daga hadari ko ko mu ne muke saukar da shi daga hadari yau na sha'u ja'alnahu ujaja da mun ga dama sai mu sanya yi gishiri bai ba shi sha'uwa ga ruwa kana gani amma ba ka yi shi kuma da zaka samu ruwa wasu tekuna gishiri gare shi gishiri sosai ba ka yi sha sai dai kishirwa ta kashi ba ba su sha'uwa ko mun kasa su baki sai ka zunda ta san sanyi ka bi su da sanyi amma da kasa baki sai ka yi walaula ta shukuru da Allah ce to tunda mun saya maku ruwa mai dadi ba mai gishiri ba dan bi ba ku gode ba Allah to Allah ya ce zai shigar da su aljanna ƙorama tana ta gudu ƙarƙashin wannan aljanna ta su kuma khalidi na fiya masu dawama ne a cikinta ba a hita daga aljanna har abada ana ta jin daɗi ana ta shan daɗi kayan aljanna kayan marmari ga sunan kayan moriyar rayuwa ga sunan fi sidirin mahbud wa qalhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wafajihatin kathira kayan marmari ga sunan rabbatan sunan kala-kala kayan marmari daban-daban komi da komi ga lemu nan ga kankana nan ba irin ta duniya ba ga abarba nan ga gwaba nan ga mangwara nan ga fam nan ga rezan nan za a share za a janna a sannan da waya ka shashe ka koshi kana shan shi amma da waya ce ka shashe haya hita daga ranka ya za ka shashe saboda shi farin jini bai shi ko yido kai kana sha ka sau yaranka kayan ka sha biyu sun sun sha guda biyar duk sun shirya maka shi to ga yanan bincik aljanna komi da komi kayan marmari ga suna ga su goro ba nan tare ta duniya ba ce akwai da za ka sha goro ba mai daɗi da taura taura kasu an ce ba a da ɗan taura biyu cikin baki ko to goma ma sai ka haɗa aljanna saboda daɗinta ga kare ga ɗinya ga kanya ga kurna ga aduwa duk ba irin na duniya ba ne masu daɗi ne na duniya ma masu daɗi ne dukan ka samu kanya sai ka rage dokar wuri ba ta da daɗi ka samu mai kyawo kanya ta duniya sun masu tallata suka wuce sun kaji a kan akwai su aljanna duk abubuwan da ka gani duniyan nan na kayan daɗi akwai su aljanna wanda sun yi nana ba ya yi ta ce baki a cikin kafira ɗan marmari da yawa Allah ta'ala ya tanade su ga yan aljanna radiyallahu anhum babban abu shine Allah ya yarda da su shi yasa Allah ya ba su aljanna shi ne babban abu inda Allah ya dare su Allah ba zai kare mushi a kansu ba waradu anhu su ma sun yarda da Allah sun yarda daga Allah abinda Allah ya ba su sun yarda domin Allah ya ba su rayuwa fi ishitin rabi Allah subhanahu wataala ya ba su rayuwa yardadda gamsassan rayuwa rayuwa ce wanda sai an tambayi ka ta maka Allah zai maka magana da akwai wani abu da kake so a kara maka za ka ba Allah amsa ka ce komi abu Allah ka ba ni komi Allah ce akwai abin da ban baka ba baka ganda ba yanzu ganin masoyi ya fi komi daɗi duk wani abu da za ka samu indai ka zama soyinka ba shi ke ka kawo ma'amariya a ce tana can tana ina tana can daga aljana amarya ke nan ba mutum mace da ka je yadda za a yi biki a yi shagari a yi komi amma kuma a ce ba za a kafa tanka ce amma ba za ka ganta ba a tsaga duk biki a zan bikin banza ke ka gaba ta ka ɗakin ka shi ne kawai da ka saboda haka duk abin da za ka samu aljanna bai kai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kai ganin Allah kuma Allah ya fi komi kyawu saboda kyawu na Allah shi ke raba kyawu shi ya raba yawa kowa kowa mai kyau ne ba amma gwadanta wani da wani ne sai a ce wani ba yi amma kowa kyau gare shi yasa da waya mutum ya rasa mashi su ma mata dukkan su masu kyawu yasa da waya mutum ka rasa sai ta samu duk monin da sai ta samu mai kyawu irin ta ta muke nan kyakkyawa ce haka ma kai ma duk monin ka sai ka samu wata kyakkyawa wadda za ta ce a in ba kai ba sai dai rijiya gaba dubu to Allah subhanahu wataala ya yarda da su su ma sun yarda da shi Allah ya ce ulaika hizbullah waɗannan su ake ce ma hizbullah su ne rundunar Allah rundunar Allah sojojin Allah mutanen Allah ƙungiyar Allah subhanahu wataala su ne waɗanda suke soyayya don Allah kiyayya don Allah ba don wani abin duniya ba ba don wasu manoni ba ba don muna tare muna aiki ba nake za ina son ka ne don Allah saboda na kai ma mutuna Allah ne kai ma kana so na don Allah saboda ka gane ni mutuna Allah ne haka ake soyayya an soyayya kawai saboda muna tare ba ina ganin ba daidai kake ba kuma ina kamnar ka saboda duk da ka rabu da ni to shi ke kai mutunan banzan amma dai kana tare da ni da abin da kai to daidai ne da abin da lauje ya ku ba haka ake ana zama ne don Allah ka so mutum don Allah ka ki mutum don Allah alhubbu billahi wal bughdu billah so don Allah ki don Allah kawai ala ku saurara inna hizballah lalle rundunan Allah kungiya Allah humul muflihun sune masu rabautan wata aya fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar Allah kungiya Allah subhanahu wataala sune masu samun babban rabo kuma sune waɗanda suke rinjaye akan wanda ba su ba galaba Allah yana ba su ita saboda mutanen Allah ne saboda haka kenan a wannan shine asali na uku wanda yake nuni akan cewa duk wanda ya ba Allah da manzon shi ya karanta Allah da bauta to bi halitta ba gare shi so makiyin Allah Allah ya sa mu dace amin ya mala yace ilam ka sani abshadaka Allah Allah ya shirye da kai li ta'atihi ya zuwa biyayya gare shi addu'a ce mai littafi yake ga wanda yake karatun littafin shi ka sani ya kai mai karatun littafi na Allah ya shiryar da kai mana Allah ya kara maka shirya annal hanifiyata lalle hanifiya millata ibrahima addinin annabi ibrahim shi yake ce ma hanifiya la inna annal hanifiyata millata ibrahima millata dinnan badali ne na alhanifiya na yimaki akwai abinda cikin ilimin nawa ake ce ma albadal akwai albadal da albubdal mu ga badal ga wanda aka canji da gari shi kenan annal hanifiyata badal millata ibrahima kuma shine albubdal min ko kuma annal hanifiyata shine albubdal minhu albadal shine millata ibrahima kuna ganewa ko kamar ka ce abinda ake ce ma nifiya addinin annabi ibrahim ma'ana asalin abin lalle addinin annabi ibrahim shi kenan kawai an ta abu da allaha wahda shi ne ka bauta ma allah subhanahu wa ta'ala shi kadai mukhlisan lahu dina kana mai tsarkake addini ga allah subhanahu wa ta'ala wa bidhalika amara allah jami'an nas da haka ne Allah subhanahu wataala ya hudu dukkan mutane gaba daya yace su tsaya su bauta mai shi kadai wa khalaqahum laha kuma Allah subhanahu wataala ya halice su saboda addinin Annabi Ibrahim ma qala ta'ala kuma yadda Allah mai girma da daukaka ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya ba halicci aljani ba ban halicci mutum ba sai da su bauta ba wa ma na ya'budun ma na ya'budun yuwahiduni su ɗaya tare da ibada tsaya su bauta mana ni kadai kar su bauta ma kowa da haka Allah subhanahu wataala ya umarci kowa da ya ba addinin wa Allah ta'ala ce summa auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikeen sannan mun yi wahayi zuwa gare ka ya ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewa gaba addinin annabi ibrahim miƙaƙƙen addini ne ba kwana cikin shi babu munafici ciki ina zai abota ma Allah shi kare kawai a kare ta Allah da bota aka yi munafici munafici sai ya kware ka kakka boye gaskiya boye gaskiya sai sai ya kware ka ranar tsayuwa gaban Allah ka gaya ma mutane gaskiya ka fahimtar da mutane gaskiya shine addinin annabi ibrahim annabi ibrahim bai tsaya yana wasu kwarkwarin ba cewa tsaya abota ma allah a barbauta ma gumaka kawai to haka kenan tunda allah ta halarci mu manzo allah sallallahu alaihi wasallam anittabi millata ibrahim hanifa to kaga kenan tunda an ce ma annabi yayi na gari ka kai dada annabi ma da ke shugaban halitta allah ya ce ka ba addinin annabi ibrahim balle kai karan kada miya mabarkaci kasar mabarkaci ba ya da rabin cikin miya shi ke karata amma sai a jefar da shi shi ya karata haka ɗan da haka ta yi daɗi kuma sai a yi dashi ba ya ji ko yana ji sai ma an wanke da abin da ya liƙe mai na miya to ka gani masu kayan ma an ce masu su yi bannan da na kai wanda baka kai baka kai baka kai baka kai ba ma kwatanta ka da su kaga shi kai kai dacewa da ka ba addinin annabi ibrahim addini wanda yake miƙaƙe kuma Allah subhanahu wataala ya umarci dukkan mutane da haka kamar yadda aya ta nuna ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah Allah mahaliccinka yayi hukunci yayi umarni yayi wasiya cewa kar ku bauta ma kowa sai Allah sai shi kadai kuma Allah ya ce wa abudullah wala tushriku bihi ku bauta ma Allah kada ku hada komi da Allah kuma Allah subhanahu wataala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ya Allah kuma kai kadai muke neman taimakon kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma Allah mahaliccinku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku walladhina min qablikum wanda ya halice wanda ke gabanin ku la'allakum tattaquna domin ku samu takawa saraka ayoyi suna nan da yawa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin Allah shine rayi saboda ku tsaya ku bauta mai shi kadai ba tare da kowa da shi da kowa ba godiya ta tabbata ga Allah ba da cin kowa da kowa mala ce fa'abudillah mukhlisan lahu din Allah ta'ala ya ce ka bauta ba Allah ya rasulullah ya kai ma'aikina kana mai tsarkake addini ga Allah subhanahu wata'ala ala lillahi dinul khalis kuma Allah ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wayoto zakata da dalika dinul qayyim ba umarce su ba mushrikai da alim kitabu da kowa sai an umarce su ne su bauta ma Allah shi kadai suna ba tsarkake addini ga Allah addini mai kake wanda babu bana a cikin shi duka waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta bai da abokin tarayya cikin bauta mashi da za sai malam ya ce وأعظم ما أمر الله به ما بي جلما أبند الله يبادى أمرني دشي التوحيد شيء التوحيد ياجي تيما توحيد ما لن يتي وهو إفراد الله بالعبادة shi ne kare ta Allah da ibada yakin ce matauhidi kare ta Allah subhanahu wataala da bauta sallarka da yi ga Allah azuminka da yi ga Allah zakka da yi ga Allah aikin hajji da umara ka yi ga Allah tsoronka ka ji tsoron Allah bakancanka ka yi wa Allah subhanahu wataala dogaro ka dogara da Allah fata ka yi wurin Allah kamar yadda duk wanda zai kawo mana suna da yi bana dukkan ibada ka gaba ɗaya ka sanya ta ga Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah ta'ala ce ka ce musu da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duka ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala la sharika babu abokin tarayya gare shi wa bidhalika umirtu kuma da haka aka hore ni wa ana minal muslimin ina daga cikin musulmi muna ganewa ku to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ya yi umarni da kada ta shi da ibada mafi girma Allah ya ce ayi sallah wa aqimus salata ya bada umarni ku wa atuz zakata kutiba alaykumus siyam wa atimul hajja wa bil walidayni ihsana duk waɗannan abubuwa da Allah ya bada umarni mafi girma cikin su shine umarnin da Allah ya ce wa abudullah bauta ma Allah shi kadai shi ne mafi girman umarnin Allah kadai ta Allah da ibada wa asinu wattaqullah duka mafi girma shi ne ka kadai ta Allah subhanahu wataala da ibada shi ne mafi girma abinda Allah subhanahu wataala ya bada umarni da shi saboda haka ka ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kadai ta shi da bauta kan mu bauta mu kowa sai Allah wa a'zamu ma da anhu shirku kuma mafi girma abinda Allah yayi hadi da gare shi ne shirka da abubuwan da Allah ya ce ka ai kar ku yi zina kar ku shagiya kar ku yi sata kar ku yi kisan kai kar ku ci kudi da ruwa kar ku yi zalunci kar ku yi ta'addanci kar ku yi cin amana kar ku yi ha'inci kar ku yi yaudara kar ku yi munafici bai kai inda Allah ta'ala ya ce ba wala tushriku bihi shay'a kar ku hada komai da Allah duk abin da Allah ya hana to bai kai girman hanin da Allah ya na shirka koma bayan shirka domin shirka shine mafi girman zalunci inna shirka la zulmun azim shine mafi girman laifi to me shirka wa huwa da'watu ghairihi ma'a shine roƙon wani Allah tare da Allah ka roƙi wani Allah ka hada shi da Allah muna ganewa ku shine shirka wato shirka kuma fanni ne mai yawa kamar yadda shi ma tauhidi abubuwa ne da yawa cikin shi ma shirka haka akwai roƙo akwai ibada akwai akwai bauta akwai tsoro akwai dogaro da wani duk ga su nan abubuwan da ake ma Allah in ka karkata su zuwa ga maliki ga shirka da Allah Allah ya kare mu daga shirka wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a bauta ma Allah kada fara komi da Allah subhanahu wataala komi ne ne komin kankanta shi kuma komin girman shi ba hada Allah da kowa gurin bauta gurin bauta ba hada Allah da annabawa ko da manzanni ko da mala'iku ko da malamai ko da waliyyi ko da shehinai ba hada kowa da Allah wurin bauta amma an ce ba hada Allah da su ba an ce shi kenan kai banza da su ba akwai girman da Allah ya ba su malaiku Allah ce ka yi imani da su imani za ka yi da akwai su kuma bayan Allah amma imaninka da su ba zai kai kame da su kama alloli ba haka annaba ba a bauta musu amma Allah ya ɗora ma girmama su da imani da sauran annabawa da kuma girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya gare shi da bin shari'ar shi da kuma kaunar shi da san shi sama ga komai bayan Allah a ba ka bauta mashi amma mi amma kana son shi da kowa bayan Allah bayan Allah babu wanda ya zama wajibi ka so ka wa manzo Allah ka girma ba shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi amma dai duk da haka nan ba za ka kai shi bauta ba ne alburda ya ce da madda athun nasara fi nabiyihim yace kamar abin da nasarawa suka yi kirarin shi a cikin annabinsu kakka yarda ka ce manzo Allah Allah ne kakka ce mai dan Allah ne bawan Allah ne وقال التي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله kan ku yabe ni ku wuce iyaka kamar yadda nasara suka yi ba annabi Isa suka wuce iyaka ni kawai bawan Allah ne saboda ku zan ce mana bawan Allah da zan ce mana ma'aikin Allah saboda haka duk wannan bai nuna kuma da rike wasu abubuwa da sunan kana kore bauta ga manzo Allah a'a kakka yarda cikin mutunci da girmama za ka yi ma annabi kuma shi ba kamar kowa yake ba kowa dai sa dalbasha zuwa ga sauran mutane ke Allah ta'ala ya ce litu'azziru wa tuwaqqiru Allah ya ce na aiko shi domin ku daraka shi domin ku girmama shi ka san da kake girmama uwayen ka ko ka san da kake girmama malaman ka ka san yadda kake girmama masu gidajen ka ko ka san da kake ganin darajar sarkar ka ko wani lokaci ma sai kai masu rakanka abu kan uwayen ka saboda girman su saboda yadda yarsu take kaka lamba goma wurin ka ko ko lamba tara ce da tara da goma da ta yi girma a wurin hilin kwallo wacce ta yi girma ana ma an kaji an ce ana buga lamba ai wurin kwallo ne kaga kana ganin girman su ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su girma ba ma kwatanta shi da su ba a kwatanta kowa da manzala cikin mutane babu shi manzala ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ɗayan ku ba da za a sami imani sai ya fi sona sama ga uwayen shi da 'ya'yan shi da komai ma duk wanda yake son uwayen shi akan manzo Allah to ban mumini bane duk wanda yake son ƴaƴan shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzo Allah to ban mumini bane bare kudin ka dada bare dukiyar ka da kaddarorin ka in ka yi sosai da manzo Allah to kai ba musulmi bane dole shi ka gabatar da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan son komi bayan Allah Allah ya ce kul in kana abawu wa abnaukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya zano abubuwan da ɗan adam ya yi so Allah ya ce in dai ka yi sansu da manzan Allah to ka jira bala'i zai fuske ka son manzo Allah ya fi son komi bayan san Allah saboda haka kenan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya da hakkin abota mai hakkin bota na Allah amma ba a girmama shi bar wasa da shi baki rijiya ba wurin wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce saninka saboda ka bashi girman da Allah ya ce ka bashi Allah ya kara mana imani Allah ka sa mu dace Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka ƙara mana kauna da sun da Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu mala
akwai zakka da gugu hudu na gujiya kuma zakka nawa ne zai kamata ka wai akwai zakka da gugu hudu na gujiya gugu ko tiya arba'in arba'in ya ba da zakka waje arba'in nawa kenan rabin nisabi ma ne sai ya kai buhu takwas ko buhu bakwai da rabi sannan za a yi damar shi baka gaba ɗaya ɗari da sattin tiya ɗari da sattin ce ko a abin shi mu bar shi arba'in arba'in tiya ɗari da sattin ke shi kuma sai ya kai tiya ɗari uku ake yi damar shi amma ba ne mutum yana son alheri ne yake so ko ɗauki guda ka ba dole mu Allah saka maka da kayi ne alheri ai ba a hana kana iya riba ciki ba wai buhun za ka bada ba kana iya riba ciki yadda kake so tiya biyar kake so ka yi sadaka in ma buhu kake so sai ka amma dai bai zama wajibi gare ka na'am
a yanzu mutum ya sai gujiya ya aiki bayan wata biyar ko shida
ko ko ya halitta yanzu mutum sai guji ya yi bayan wata shidda da ya dole ya sai da ya halitta ya halitta malamai sun yi magana sun ce gaba daya sun yi sabani wasu na ganin gaba daya ba a sayan kaya a aishi wasu kuma suna gani a bayan da aka hana a sayi waɗanda abincin mutane ne kuma tsadarsa yana jiwa mutane cikin matsala su ake magana sa'an nan kuma sayensu da yawa inda ba kowa ke sayi ba to amma akwai wanda za a yi sayen da yawa kuma abinda mutane na da bukata kayan lokacin da za a yi doshi saboda ya sai da yawa mutane sun shiga matsala ya ke magana kamar hatsi kamar masara kamar wake kamar dawa abubuwan da suke abincin mutane kullum neman su ake ko wani ya zo ya shigo cikin kasuwa ya masa wani irin sayi da sai kaga sati mai zuwa sun kara kuɗi sai sun kara koda kadabuci saboda ya sai su da yawa to ya bada miliyan dubu ya ce a sai mashi duk wanda ya kawo kawai kan ma'adi ba yana so kawai da a kai shi a aji mashi don haka duk motar da ta shigo rannan buhu ɗari ta kawo kawai a kai ta buhu ɗari biyu ta kawo kawai a je mangaza a aji ta daga kasuwa rannan babu kaya wani satin ma haka nan duka shi kenan daga abin ana sayin shi dala tamanin saba'in da biyar sai a ce ya wuri ya koma goma ya tara aka kara ma kwana biyu suka ji an ce ɗari suka ji ɗari da goma ya tawa irin wannan shi ne malamai suka ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya takiru illa khatu babu wanda yake sayan kayan abinci ya koyi sai sai tare ya hito sai sai da sai mutum bai sani sai mutumin banza to kira ana daukan abin da ake da bukata amma gujiya kaga bukatar ta ba ta da yawa sosai kuma ba abu ce wadda ya rasa ta za a shiga yunwa a kayan kasuwa ne ana kayan marmari ne ko ba haka ba babu wani wanda yake cin gujiya matsayin abinci ko ba haka ba yanzu manta ma kana ga ba shi yake amfani da shi ba an zo da maimakin shi inda ma lokacin manta shi kadai ne babu wani mai sai shi ba sai ta zama to larura saboda ba yadda za a sarrafa abinci sai da bai amma yanzu manta wannan likitoci ba suna maganan wannan na kwantarola din da ya yi shi lahiya kwantarola ya ko kwantarera man dinar ko a ga shekarun baya aibi ne a ga mutum na shan wannan mu shekara talatin da ta wuce talatin da biyar abuwan da suka wuce ba wanda ke shan masu sabulin sha da sabulin toka shi ne da suke umarni da shi su yi tabulin doka amma ba a san wane shi wancan lokaci aka kana shan man kwantanera ko man dinuwar sai a ta kallon ka wani man gujiya ne na gargajiya yau da gobe ce ta samu gushe saboda gushe ita ma abubuwa sinadarai sun shiga cikinta an ce manta yana da yana da amfani amma cutar shi ta yawa almuhimmi da ya halitta mutum sai gujiya ya ajiye ta yi tare da sai amma da yin samu ne kan mutum ne don yi ta daga damuwa gaba da na'am
suna jin tsoro ta firgita ta aljanu wata addu'a ya kada ta su mai
ba a cikin lokuta na dare suna tsoron firgita daga ban tsoron aljanu da dai kana dangin tsoro na aljanu kakka ji tsoron kowa sai Allah mai na wani tsoron annabi kamar magana wani ina yake ka gani shi abu ne in kasa garan ka shi ke da sai ka ji kamar shi dan ba ka tsoro ko sai ka ce aljini saboda da ke nan bari magana wani aljini ka yi addoyin ka kawai ka kwanta in ka ji tsoro ka ji damuwa juya kana nan wajen koma nan wajen ka sauya yanayinka insha Allah za ka samu sauki aljani gaskiya ne kuma yana iya baka tsoro amma kakkace shi ne alaƙar ba ganin shi kai ba wataƙila wasu kusa ne ko wasu abin da ko gahiya ko wata musa daga nesa da wata kara ka ce aljani sun suna iya yi amma ba ka da tabbas su ne ko ba su ne na'am
ya samu ya samu jawar wadda yake so ya aura sai iya nasa fasa son fasa son aura yake tambaya ya sa a musu ko kuma a yi ra'ayin musu
ya ce ya samu wata bajawara yana so ya aura amma uwayen shi ba su santa ba su san ya aure ta ko ya za a yi biyayya za a yi musu ko ko saba musu za a yi biyayya ake ma uwaye kai masu biyayya an kana so ka gama da ni an kana so ka samu mace ta kwarai inda suka ce ba su su shi kenan ka ce mata uwayenka ba su su ba zan auro ba zan auren ma kaina abin da uwaye na ba su so ka gaya mata da yana kuri da Allah in ba haka ba ka ki biyayya gare sai Allah ta'ala ya jarrabe ka da ita kullum sai kun yi kulli da kulli da kai da ita in ka mare ta karama kuma kaga ba ba dama ka kawo masa karanta to ce dama ina rubu mu ka saka ora ka ibi yayya gare su ina da bi da biya ga wani ka so abin da wayan kake so in suka ce ba san to kai ma ce ba ka so biyayya ake masu sai Allah ya kawo mahita saboda ka musu biyayya domin shi auren da kake gani kama addini su biyayya gare su iskanci ne kana gana ai aure sunna ne ka ƙiyan abin da yake sunna ne to suna su wajibi ne ba sunna ba sai magana sunna kake ko na wani da yake musulgin shi wanda ya zo abin nan uban budurwar shi ne iske shi yana ce ba na ce kakkara zuwa ya ce baba in yi magana suna ne ya ce ni magana singa nake maka ta san singa wani wuri ne cikin kano ya ce ni magana singa nake ma ni ma singa ce nake ba na riga na ba da ta da wani to haka ne waye su ne ya gare su wajibi ne ba sun ce ma ba san abu ce kai ma ba ka su ka ce masu toshi kenan ko da baka ki abin kai tsaye ba sai ka ji toshi kenan ta yi masu biyayya ko ma ka kwana bi sai ka zo ka ɗan lallabe su ka ce ya maganan nan ka dai ka masu biyayya ko ka ɗan tuntube su ka ji yaya ka kai can ka ci gaba da hira da ita nan kuma kana ɗan jira saboda ka yi biyayya ai ka nuna musu ba kai garrama sai ka ba amma kwana biyu ka ɗan tuntube su ka ji sai mun gaya maka karɓi da ita ko lokacin to shi ke haka dai haka dai in ka ga dai abin sun kiya kawai shi kenan karɓe da shi ba haka ba saboda sakamakon kayan masu tawari sai Allah ta'ala ya hana ita kuma ta ma biyayya da kinka ta ba gidanka ba a dawa abinci kullum kana wurin masu awara kana su yawa ka gina ma abinci ko ba yadda za ka yi da ita a ganin sabon aure kuma an shiga cikin rigima sakamakon rashin biyayya ga uwa Allah ke na'am ya halitta a yi sallah kayan magariba ba ya yi sallah magariba ya halitta a yi sallah na kula
wani za a iya auren mace krista ba a ji son ta ga zuciya ba wannan shari'a ce da ya halitta mutum ya auri mace wadda ba musulmi ba misali kirista ba tare da yana son ta ga zuciya ba wani irin su ne wuce ba san addini ko san mace kuma wannan shari'a ce shari'a ce ta ce ka aure ta kina wannan shari'a ta ce shi an yadda shi daga wancan wanda an fara ta shari'a ta ce ta halatta maka auren ta kuma kai wani so da za ka mata san addini ta ko ko san ta an so kala biyu ne akwai san mutum akwai san wani abu na mutum ka so mutum kuma ka so addini ka so mutum ba tare da kana son addini ba ko ka ka halitta ka aure ta a matsayin ta na saboda in dai kana da kishin addini kana da kokari sannu sannu sai ka shigar da ita musulunci da wuya ne a ce ta zanna har abada kun rabu sai in kai mutum ne wanda baka damu ba baka damu da ta musulunta to shi ne sai kai ta zama cikin addinin ka haka amma galibi abin da ya sa musulunci ya ce musulmi na yin auren macen da ba musulma ba da kitabiya ba yahudiya ko ba nasariya saboda karfin shi a kanta namiji yana da fawa a kan wa kan mace sai ya zama dusu rubutacce sai in ta yi karhin shi bai nuna karhi a kanta ba amma rijalu kawwamuna ne ba suna da karhi a kan ba bisa galibi addinin namiji shi mace take yadda namiji ya azamanta haka za ta galibi cikin mata da maza kashi tara kashi ɗaya ne cikin goma za ka ganin mace ta yi garin namiji ɓangaren ya juya ta don shi yasa musulunci ce ka aure ta saboda kana iya juya ta ka raba ta da addinin ta ta dawo addinin ka kenan ana iya yi ba ce aka yi kaso addinin ka ita aka ce kaso na'am
yana fuskanta wata matsala ta wasa da aljami yake wato kurin yana zaune sai ji ana ta wasa da shi
sai ta kawo magana aljami yana neman mai taimako yana neman addu'a a kan kawai sai yana zaune sai ji aljami na wasa da shi kana da dai wasu wasu kun kana da shawara kawai wani ne za a gayan ga abin da kake ba kai za ka gani wasuwasi ne ke gare ka wasuwasi ne har ya aure ka wa ministan ka hu shakku ka yi dumu dumu cikin min cikin wasuwasi har ya kai ma ya aure ka amma wani shaidan aljani aljani wani za a gaya ma cewa ga wani yanayi wasu abubuwa da kake yi amma kai ka san ana wasa da kai kuma wata cewa tana ganin su ne to yanayi dai ne kake cikin na wasu wasu ya yi ƙarfi Allah subhanahu wata ala ya baka lafiya Allah ya yi maka Allah ya yi wa duka al'ummar musulmi gaba ɗaya na'am kira sallah Thank you.